بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله اعتقاد أبي عبد الله البخاري رحمة الله عليه Imam al-Bukhari ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama 256 Allah ya gafarta masa za mu tashi a gaba ta biyar insha Allah daga wannan muktasar da yake dauke da aƙida ta al-Imam al-Bukhari wanda ya kawata duk wani musulmi wanda yake mai lafiyar aƙida a ce ya kudurta wannan matsayin aƙida gare shi yana so ya tsira kenan malin ya ce wa ma ra'aytu fihim ahadan wannan kuma shine darasin mu na uku wa ma ra'aytu fihim ahadan yatanawalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malin ya ce wa ma ra'aytu fihim ahadan ni ban ga wani ba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cin mutunci ga sahabbai wa ma ra'aytu fihim ko kuma wata nuska minhum ahadan ban ga wani ba daga cikinsu wanda yake kaskanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalat aishatu aisha ke cewa umiru ay yastaghfiru lahum an yi umarni da su nema musu gafara eh wannan shine abin da aka umarce su وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان da ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu a imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa kanu sannan kuma sun kasance yana hauna anil bid'i suna hani daga bid'a ma lam yakun alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabu matakar annabi bai a kan wannan abin sallallahu alaihi wa sallama da kuma sahabbansa liƙaulihi wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa liƙaulihi wa in tudi'uhu tahtadu tunan haka magabata suke yanhauna anil bid'i suna hani daga bid'a eh suna hani ne daga bid'a ba sa yin maja da yan bid'a ko su gauraya su haɗu da yan bid'a a masallatansu domin su yaƙi wani ɗan bida'a ba sa wannan hani suke daga bida'a suna tsoratarwa ga waɗannan ƴan bida'a ba wai su gwada nasu bane yanzu an yi maja yanzu an haɗi ko kuma a zo ana kiran su da ƴan uwanmu ne ƴan tijjaniya ko ƴan uwanmu ne ƴan ɗariƙa ko ƴan ƙadiriya kuma ba tare da wani ƙaidi ba ana cewa ƴan uwanmu ana shiga cikinsu ana ba su dama ana wane ne wane ne kanu yanhauna ne anil bid'a su magabata hani suke daga ita wannan bid'a din da haka wanda yake banna nisantar shi ake Allah yana cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin haka Allah yake faɗa ga muminai cewa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha za ku zauna fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a a barbahari in ka koma ga sharhu sunna yake cewa wa hadha fi tahdhir akwai tsoratarwa min mujalasati ahlil dalal akan zama tare da matattu a ce za a yi maja da su a shiga cikinsu a yi mitin da su ku jawo su a masallacinku nisantar sa ake wa ahlil ahwa masu bin san zuciya wa mujalasatihim wa musahabatihim wa listima ila kalamihim jin zantukansu ma ba a saka ba au qira'ati kutubihim ko karanta rubuce-rubucensu alaika bil ibtiadi an hadhihi al umur barbahar yace ina horonka da nisantar waɗannan al'amurra wallahu almusta'an wallahu almusta'an to kin ka karanta za ga ya kawo wasu zantuka na al-fudayl ibn iyad akan za ga magabata tsoratarwa suke yi daga shiga da kutsawa ga lamarin in bid'a wa kanu yanhauna anil bid'a ma lam yakun alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ashabu to kaga wannan shine zancen sai na takwas ya ce wa yahuthuna ala ma kana alaihi nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa atba'u kuma suna kwadaitarwa akan ma kana alaihi nabiyu akan abin da annabi yake akai sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa atba'uhu da mabiyan shi to suna kwadaitarwa akan abin da annabi yake akai na sunnoninsa da kaulihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan ne kaɗai shari'a ɗin tafarkin annabi hadisan nan tafarkin annabi da sahabbai ɗin nan salafiyar da yake nan wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun sai gaba ta takwas wa Allah yunazi al-amra ahlahu wa Allah yunazi al-amra ahlahu sannan kuma kada ya ringa yunazi al'amara ahalahu ringa jayayya da al'amari ga ahalin ahalin wannan wannan abin da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da mun saboda faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thalathun la yughallu alaihin qalbun mri'in muslimin to sai kawo maka a wannan labarin wasu wasu abubuwa guda uku talatin la yughallu alaihin na qalbun ri'in muslimin wato zuciyar musulmi ba ta ha'inci akan abubuwa guda uku talatin la yughallu alaihin na kalbin mur'in musulmi na farko ikhlasul amal lillah ai wato tsarkake aiki ga Allah na biyu da'atu wulatil amr da'a ga waɗanda suke shugabanni na al'amari na uku luzumu jama'atihim luzumtar jama'arsu fa inna da'awatahum domin addu'arsu tuhitu min wara'ihim tana kewayewa ga bayansu thumma akkada sai ya karfafa fi kaulihi ga zancen shi da ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum inda jagoranci ke hannunsu masu sulta su da haka bai cikin tafarki na magabata fito na fito ko jayayya ga shugaba wannan bai ciki shine ka kuma ga jama'u salaf zagana cewa walin qiyadu liman wallahu Allahu azza wa jalla mi kauya ga wanda Allah ya bashi wannan jagoranci. Wani wallahu Allahu amarak, yake latan zai iya da ka min ɗa'ati kar ka zare hannunka ga yi mashi ɗa'a, la ta hurji alaihi bi saifika kar ka mashi huruji da takobinka. Eh hatta ya ja alallahu laka farajan wa makharaja, sai Allah ya baka mafita. Wa Allah ta hurji ala sultan kar ka yi huruji ga shugaba wa tasma wa tuɗi. kai dai ka ji kuma kai ɗa'a kai dai kawai ka ji kai ɗa'a amma wa in amaraka sultan don shugaba ya maka umarni bi amrin huwa huwa lillahi ma'asiya ga abin da saban Allah ne to fa laysa laka an tudi'ahu albatta ba za ka mushi wannan biyayya din ba amma rashin biyayya kadai za ka yi ba za ka yi tawayan ba ko kai khuruji a'a kadai za ka ki yin biyayyar ne wa laysa laka an takhruja alaihi ba za ka mashi khuruji ba wala tamna'uhu haqqu ba za ka hana shi ba kuma haƙƙin shi eh so wannan ita ce aqida a ne kyau ta samu hadisai da aiki na magabata wa Allah ya rasaifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kuma kada ya zama yana ganin halascin takobi ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Imam Bukhari ya ce maka a cikin aljami babu qatl khawariji والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى وما كان الله ليذل قوما ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun da aka ce maka ba'da iqamatul hujja din kenan shine ibn umar ke cewa kana ibn umar yarahum shirara khalqillah eh amal bukhari yace babu qaulillahi babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din wa alla yasayfa ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qal fudail sai malam fudail ɗan iyad kenan wanda ya rasu 187 bayan hijira rahimahullah yake cewa law kanat li da'watun mustajaba da a ce ina da wata addu'a take karɓaɓɓiya ce da nayi za a karɓa eh wato wannan addu'a direct entry ce lam aj'alha illa fi imamin to ba zan sanya wannan addu'a ba sai ga sai ga shugaba sai ga jagora li'annahu idza salaha al-imam idan jagora ya gyaru to aminal biladu wal ibadu bilad bilad gari da kuma bayi za su samu aminci za su samu aminci ƙwada ibn mubarak ibn mubarak ya faɗa ta'alikan ga ƙaunin alfudal ibn iyad ya ce ya mu'allimal khairi ya kai mai karantar da alheri mai ya ji tari'u ala hadha gairu waye zai iya wannan karfin halin waye zai iya wannan jur'a wannan jarumtai akan wannan in ba kai ba a ce ka samu damar addu'ar da za ka yi da kayi za a karɓa kuma ba za ka yi wa kanka ba ko wasu misali naka a'a za ka yi wa shugaba ne domin idan shugaba ya gyaru to gari ya gyaru bayi ma duka su ma sun gyaru to wannan in ba in ba ko ba su malam alfudail ibn iyad so wane ne zai yi wannan Allah saka musu alkhairi shi yasa zan cikan magabata zaka same su da yawa akan irin wannan yi mu shugabanni addu'o'i na gari ba wai a ringa tsine masu ba ana zagin su ana ziga matasa a kansu ana masu alkunuti duka wannan ya saba ma a aqida ta salaf idza ra'aita ar-rajula yad'u al-sultan fa'alam annahu sahibu hawan in kaga mutum yana muguwar addu'a ga shugaba to kasancewar ma'abocin son zuciya ne wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salahi dan kaga mutum kuma yana addu'a ga shugaba da wannan shugaban ya gyaru fa'alam annahu sahibu sunna insha Allah kasancewar wani ma'abocin sunna ne shine alfadil din yake gaya maka law kanat li da'watun mustajaba ma ja'altuha illa fi sultan ma ja'altuha illa fi sultan barbari yake cewa hadhihi al-ibara ma'thuratun an salaf eh wa idha ra'aita ar-rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawan sai ce hadhihi naz'atun kharijiyya wa naz'atun i'tizaliyya لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يدعو على ولاة أمور المسلمين kaji khawarij da mu'tazila su ne suke muguwar addu'a ga shugabanni wal wajibu al akas abin da ke wajibi shine kishiyar wannan ay yad'u lahum bis salah a ringa musu addu'a ta gari su gyaru wa tawfiq da anna salahahum salahun lil islam gyaruwar su gyaruwa ce ga musulunci da musulmai fa'anta idza da'auta lahum idan kai masu addu'a fa innaka tad'u lil muslimin kamar kana wa musulmai addu'a ne li'anna salahal wali domin gyaruwar shugaba salahul ra'iyya gyaruwa ne na su waɗanda ake mulka fa hadha manhaju salafi wannan shine tafarki na magabata wanda ba wannan ba kuma to ba tsari ba tafarkin magabata bane addu'a'u liwulatil umuri bisalah addu'a ga waɗanda suke jagorori a masu addu'a ta gari a masu addu'a ta gari wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnah shi insha Allah amma me idza ra'aitahu yad'u lahum bis-salah فاعلم أنه صاحب سنة لأن هذا هدي السلف مع ولاة الأمور zai karanta sharhu sunna na malam abu muhammad hassan ibn ali ibn khalaf albarbahari wanda ya rasu tun ɗari uku da ashirin da tara rahmatullahi alai wanda zahu allahu khaira wannan kuma shine ƙarshe na wannan littafi kankani na itiqad na abi abdullahi bukhari la ya saka masa da alkhairi kuma anan za mu tsaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله